الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da uku ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatho rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqhil malikiya littafi ne wato na babban malami professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullah ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul izziya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na ɗari da goma sha ɗaya a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin ainihin wato babi na takwas wato da muke tattaunawa game da matsalolin aure da saki a darasin da ya gabata mun tattauna game da rukuni na shida a cikin rukunan aure shine siga wato lafazin da ake amfani da shi wajen kulla aure tsakanin ma'aurata wannan sigar wali yakan yi amfani da sigar ko kalmar ko ya ce na aurar maka ko ya aurarwa shi wanda zai aura shi kuma siga daga miji ko wanda zai karba a madadin miji shi kuma ya ce na karba masa ko kuma na yadda da ainihin wato auren da aka bani ko kuma auren da aka wakilta ni in karba to mun tattauna game da matsalar neman aure kan neman aure wanda shi ma mun yi ɗan tattaunawa mai tsawo wanda dai wannan neman aure kan neman aure haramun ne kamar yadda hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan haka kamar ciniki cikin ciniki shi ma haramun ne kuma malaman musulunci sun yi ijima'i akan cewa baya halatta ga musulmi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa musulmi sai dai idan shi mai neman auren na farko ya bayyana cewa ainihin wato ya janye ya bar ma shi wanda ya shigo na biyu ko kuma kwata-kwata ya ce ya fasa to shi na biyu zai iya shigowa ya ci gaba da nema mun karanta hadisin abdullahi dan umar radiyallahu an wanda hadisin yana magana akan hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na irin wannan auratayyar sannan mun karanta hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda shi ma dai yana magana akan haka da kuma hadisin Uqbah bin Amir shi ma duk akan haka to mun tattauna game da wata gaba da Malik ta babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan da kuma hadisin Fatima binta Qais wadda ta nemi shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato game da waɗanda suke neman ta mutum biyu akwai abu jaham da mu'awiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi abu jaham yana da matsala ta saurin hannu ko saurin duka shi kuma mu'awiya radiyallahu anhuma yana ainihin wato da matsala ta rashin wadata a wannan lokaci din har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta auri usama to wannan babu cin karo tsakanin wannan ba za a ce neman aure cikin neman aure ba wannan yana magana akan a karan farko lokacin da mutum ya zo neman auren mace kafin su samu muwafaka tare ko kafin a samu maili da rukuni tsakaninsu to babu laifi wani na biyu shi ma ya shigo ya zama ɗan takara a ci gaba da neman auren tare da shi a inda hadithin hanin yake shine inda mutum ya riga ya samu ainihin wato karbuwa wajen wanda yake neman auren ta kuma yi rukuni ma'ana ta karkata zuwa ga aurensa to a irin wannan lokacin ne aka hana wani shi kuma ya shigo amma a karan farko babu laifi mutum sama da ɗaya su nemi auren mace wadda Allah ta'ala ya sa rabansa ce sai ya aura to za mu tashi kan gaba ta al'anki hatul fasida ko alal mu'allif rahimahullahu ta'ala al'anki hatul fasida wato aure-aure ko auratayya batacciya wato akwai wasu nau'o'i na aure waɗanda musulunci ya ɓata su bai halatta yin su ƙalal musannif wala ya juzu nikahu ashigar abul hassan ashadili rahimahullah yake cewa auren shigari baya halatta wani irin aure ne auren shigar wa huwa al-bud'u bil bud'a shine auren mutum da mutum albudu bilbudu mithlu in baka gane auren shigar ba shine misalinsa shine an yi zawujar rajulubu na taho le rajulin mutum zai aurar da ‘yarsa ko ‘yar uwarsa ga wani mutum ala amma da yarjejeniya da sharaɗin an yi zawuja hul'akhar shi ma wanda aka aura masa zai aurar da ibnatahu tasa ‘yar’ ga wanda ya aura masa waccan walaysa bainahuma sadaq kuma babu sadaki tsakaninsu kaga musanya kenan an gane ko musanya ne kawai zaka bashi zai baka da haka babu sadaki ka bashi yakka ya baka tasa ka bashi kanwaka ya baka kanwarsa to wannan shine auren shigar hurmatu nikah nikahi shigar ko hurmatu nikahu shigar haramcin aure na shigari ta'arifu nikahi shigar wato ma'anar auren shigari huwa ma zakarahu al-musannif shine dai abinda Abul Hasan Ash-Shadhili ya ambata wa qil wani kaulin kuma an fassara shi da wata ma'anar bal hatta walau kana bainahuma sadaq suka wasu malaman suka ce kai koda ma an bada sadaki tsakanin su auren bai halatta ba idza ishtara dal mubadalata idan dai sun sharɗanta musanyan nan wa huwa sahihu wannan shi ma kauli ne shine sahihi wato wannan kaulin shine yafi zama sahihi koda shi wannan ya bada sadaki ya au ya auri yar wancan shi ma wancan ya bada sadaki ya auri yar wannan to in dai sun sharɗanta sai ka bashi ya baka to wannan auren baya halatta ya zama auren shigari kaga anan abinda shi Abul Hassan Ash-Shadhili ya faɗa shine ya zama babu sadaki kenan shi akwai wanda suke ganin kenan idan ka aura masa ya ba da sadaki ya aura maka ka ba da sadaki shi kenan to amma zance mafi inganci shine ko da ka ba da sadaki shi ma ya ba wa taka sadaki in dai an sharɗanta sai ka bashi ya baka ko sai ya baka ka bashi to wannan sharaɗin ya sa aure ya rikide ya koma auren shigar amma babu laifi sai ya ga ‘yarka yana so sai ka aura masa ya je yana ganin ka baba baba yana, yana, yana girmama ka can bayan an gama wannan kuma shi ma sai ka ga yarinya sai ka ce wannan fa sai aka ce ya ‘yar gidan sirikinka ce sirikinka ne an gane ko yawwa shi kuma sirikin naka wato a matarsa ba ɗaya ba ce banda ‘yarka kuma yana auren wata to sai kuma kaga shi ma sai kuka samu daidaito da yarinya ta ce ta yadda to sai kuma ka zo shi ma aka sake sabon bin hanyoyin da ake bi sahihai na musulunci da ko aka ba a tsallake kowace kowace irin doka ba sai ya aura maka to kaga wannan ba zai zama tunda ba sharadi kuka yi na sai ya baka ka bashi ba kawai muwafaka aka samu kaga tasa ya ga taka ya ce yana so an yi aure daga baya sai kai ma haka tasa kana so sai aka yi aure وقد أجمع أهل العلم على تحريم هذا النوع من النكاح malaman musulunci gaskiya sun hada kan haramcin wannan nau'i na aure auren shigar wa thabatat iddatu ahadith kuma hadisai da dama sun tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika da suka hana wannan auren na shigar min ha daga cikin hadisan akwai hadithu jabir hadithan jabir radiyallahu anhu kale ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren shigar imam muslim ya rawaito wannan hadithin hadithi na 1417 wa mithluhu an abi huraira sannan akwai irin wannan hadisin dai da imam abu huraira ya rawaito radiyallahu anhu shi ma imam muslim ya rawaito shi hadithi na 1416 hadithi na biyu an al-a'raj an karbo daga a'raj anna al-abbas bin abdullah abbas bin abdullah bin abbas abbas dan abdullah dan abbas an kaha abdurrahman ibn al-hakam ibnatahu ya aurarwa da abdurrahman ibn al-hakam yassa wa an kahahu abdurrahman ibnatahu shi ma sai abdurrahman ya aurawa abbas bin abdullahi bin abbas shi ma sai abdurrahman ya aura masa tasu yar wa kana ja'ala sadaqan kuma duk sun sa sadaki wannan duk sun sa sadaki fakataba muawiyatu ila marwan sai ainihin wato sayyidina muawiya ya rubuto wasiqa zuwa ga marwan bin al-hakam walihi wanda shine gwamnan sa alal madinati a madina ya amurhu bit tafriqi bainahuma yana umartar gwamnansa na Madina Marwan bin al-Hakam da ya raba tsakanin wannan aura ma'ana Muawiyah bin Abi Sufyan yana shugaba sai ya samu labarin an yi auren shigari tsakanin Abbas bin Abdullahi bin Abbas da Abdurrahman ainihin wato aka samu irin wannan wannan ya bada yasa wannan ya bada yasa sai Muawiyah yake gayawa ya umarce Marwan bin Hakam cewa ya raba wannan aura wa qala fi kitabihi a wannan littafin wannan wasiƙar da ya rubuto ma shi Muawiya yake cewa hadha shigaru alladhina ha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan irin auren shigari ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan hadisin Hassan ne Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 2075 wa ba'da ittifaqil ulama ala taharimihi bayan malamai sun yi ittifaqi mana sun hada kan haramcin auren shigar ikhtalafu amma sun samu sabani fi sihhatihi game da ingancin auren au fasadihi ko bacin sa an haramta yi sai kuma aka yi to yanzu auren yana nan sahihi ne da tare da haramci ko kuma tunda an haramta aure ya baci wal jumhur ala annahu batil jumhur na malamai mafi yawan malamai suka tafi akan cewa wannan aure ne batacce li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man ishtarada shartan laysa fi kitabillah duk wanda ya sanya wani sharadi wanda baya cikin littafin Allah ainihin wato fa huwa batil wannan sharadin ya zama batil batacce ne wa in kana wa in ishtarada mi'ata shartin koda ku ya sanya sharadi har guda ɗari sharɗullahi a haƙo wa awsaq sharaɗin Allah shi ya fi dacewa abi shi ya fi cancanta wannan shi ma hadithi ne wanda yake imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin littafinsa hadithi mai lamba ta 2100 imam muslim hadithi mai lamba ta 1504 255 masha Allah jazakumullahu khairan ويدل عليه ما تقدم عن معاوية رضي الله عنه من الأمر بالتفريق بينهما ويدل عليه سنن ينا زما هجة واتو عليه أكن باتن أوران شغاري ما تقدم عن معاوية abin da ya gabata daga sayyidina Muawiya radiyallahu anhu min al-amr na umarni da ya bayar bi tafriqi bainahuma na araba tsakanin waɗanda suka yi irin wannan auren to tunda sayyidina Muawiya ya rubuto wasiƙa musamman daga Basra ya aiko ta zuwa ga gwamnansa na Madina Marwan bin al-Hakam yace ga wani auren shigari nan ya gudana tsakanin wani da wani a ɓata wannan auren a warware shi to wannan yana sake tabbatar da cewa koda an yi aure ne batil ba wato ba ba, sahihin aure bane qala al-allamatu bin qala al-allamatu bin Baz wato al-allamatu bin Baz rahimahullah yana cewa inish wato inna ishtiratal mubadalati muqtadin li fasadi hadha nikah lalle sharɗanta musanyan nan a wannan a irin wannan auren muqtadin li fasadi hadha nikah ya hukunta bacin wannan auren lima fihi min fasadin kabir saboda abin da ke cikin yin hakan na barna mai girma li'annahu yufdi ila ijbalin nisa domin wannan zai bayu zuwa ga tilastawa mata alan nikahi na si aure su aure min mallayar gabna fihi wato ga wanda ba sa san ba sa san su aure shi itharan li maslahatil awliya sabida fifita maslahar waliyansu ala maslahatin nisa akan maslahar su matan wa huwa zulmun lahunna wannan kwa zalintar su matan ne domin ba lalle su suna so ba kawai shi dai ya kyalla ido ya ga yarwa ne ashe saurin baki yayi shi ma ɗayan ashe ya kyalla ido ya ga yar yar ɗayan kaga yanzu ba maslahar ƴaƴan su yadda ko kar su yadda sun dace ko ba su dace da su ba shi aka duba ba kawai yana duba ya za a yi wane ya aura masa to shi kuma ka ya aura ma kai ka hana shi to wannan kaga sai zama na maslahar su kawai suka duba ina fata an gane to idan ya tabbata maslahar su suka duba kaga ba maslahar yara aka duba ba maslahar matan aka duba ba wannan kuma zalunci ne wali anna zalika yufdi ila hirmanin nisa kuma wannan zai bayu zuwa ga haramtawa mata min muhuri amsalihin na ba da sadakin irinsu wato sadakin da ya cancanci irinsu yanzu idan ɗayan ya ba da sadaki ko da akwai korafi a sadakin ai kaga shi ɗayan ba zai magana ba domin shi ma yana son shi ma tasa ina fata an gane kama huwal waqi'u kaman yanda wannan shine abin da yake faruwa baina man yata a qauna hadal aqd al munkar tsakanin waɗanda suke irin wannan aure suke daura irin wannan aure wanda yake marar kyau wa kadhalika lima yufdi ilaihi hadha nikahu sannan kuma banda irin abinda wannan aure ke bayuwa zuwa gare shi minan niza na ainihin wato rigingimu wal wato minan niza na jayayya wal khusumat da kuma rigingimu da husuma ba'da zawaji bayan aure domin ita ba wanda take so aka aura mata ba kila tana da wanda take so amma kuma gashi an wanda ya aure ta ya biyo ta wata hanya da ba za a iya cewa a'a ba an gane ko to wannan zai iya bayuwa zuwa ga bayan an yi auren a kasa samun zaman lafiya tsakaninsu wa hadha min al-uqubatil ajila wannan mala yace yana daga cikin uquba magaggauciya liman khalafa shar Allah ga duk wanda ya saba shari'ar Allah zai fara dandana kudarsa tun anan duniya ba dai an aura masa yar da bata son sa ba to kaga ba lalle ne ya samu abin da yake so ba na zaman lafiya tsakaninsu ka koma cikin risalatun fi nikahi shigar lil allama Abdulaziz bin Baz rahimahullah hurmatu nikahi almut'a hurmatu nikahul mut'ati sai kuma haramcin auren mut'a wannan aure yana da matsaloli shi yasa ba aka haramta shi an gane ko yawa aure ne mai matsala daga cikin matsalolin auren mutu'a akwai mayar da mace kamar wata na'ura ta biyan bukatar sha'awa kawai ba an ɗauke ta a matsayin mace mai mutunci mai ƙima a bar karramawa a bar mutuntawa a bar a zauna da ita a gina rayuwar gida a'a kawai duk mai auren mutu'a ya ɗauki mace kamar wata na'ura kawai da ya ji sha'awa kawai je ya samu waccan ya yi yarjejeniya ya jinga da ita ya biya ta ya biya bukatarsa ta kama gabanta shi ma ya kama gabansa in an jima gobe jibi ya sake jin irin wannan bukatar ta taso masa ya sake samun wata su sake yarjejeniya su ya ba ta jinga shi kenan ya biya bukatarsa ta sannayi shi ma ya sannayi da haka wannan daga cikin illolin auren mutu'a wato akwai mu'amalantar mace ala annaha adatun jinsiya akan cewa ita ala annaha adatun jinsiya kamar wata na'ura ce kawai ta biyan bukatar jinsi litafrigi sha'awa dan kawai biyan bukatar sha'awa to auren da ya zama haka ba wai dan ibada ba dan a samu lada ba ba dan kaza ba to wannan yana daga cikin illar wannan auren na biyu akwai sariyar da haƙoƙi irin na shari'a na ma'aurata kamar gado a auren muta ba za ta ci gadon sau ba zai ci gadon ta ba don ba ingantaccen aure ba ne sannan harkar ciyarwa ma babu an gane ko magana ce ta minti talatin awa ɗaya ko awa biyu to tun da aure ne na awa biyu kaga ina maganar daga lokacin awa biyun duk abin da ya bata na kwantiragidi yana ciki hakudin abincinta da aka ba magana ya ci da ita da safe ya ci da ita da rana ya ci da ita da daddare ba magana kudin maganinta ba magana sai ya kama mata gida ya kama mata gurin zama duk babu wannan sannan daga cikin illoli na wannan auren mutu'ar wato ikhtifa'un mafhum li a ainihin wato tashkilil usra wa bina'il mujtama a boye abin fahimta a cikin irin wannan auren wato kamar ba a san a samar da rayuwar iyali wadda ita take samar da rayuwar society za a wayi gari babu rayuwar gidaje to in ba rayuwar gidaje to kuma kaga ba rayuwar mujtama babu society in za a bar irin wannan auren ya ci gaba to za a wayi gari ba society an gane ko sannan abu na hudu suka ce akwai matsalolin rikicewar nasaba fi rafdi zauji al-i'tirab bi ubuwati at-tifl domin ana iya wayar gari mijin yayi watsi da tayin da aka yi masa na cewa a wannan haduwar ta awa kaza ko ta minti kaza ko ta kaza an samu ciki da haka yaya za su dinga tasowa babu tartibin wane ne mahaifinsu a rana ɗaya ta yi mutu'a da mutum biyar ina fata an gane yawwa shi ma a rana ɗaya ya yi mutu'a da wannan ya yi da wacce ya yi da wannan saboda haka za a samu kirkicewar nasaba a hakan ma kana kallon rayuwarmu ga mutum an yi auren da uwa da uba da komai amma yara ga sunan sun zama sai ana yin ha maza ha mata ko to ina ga kuma gaba daya wayi gari ma yaro ya tashi ta wutan gaririya ana wane ne ya kula ta a ranar a ta ce ta ce ya ce ba shi kadai bane da wane da wane da wane su ma to saboda haka a zo a yi ta wato wata gangano da yaro shin dan waye ko dan waye ko dan waye to duk akwai irin wannan matsalolin a cikin irin wannan auren na abin nan sannan kuma dama maganar mutum ya zo ya zaunar da mace dinga ibadar aure da ita dindindin babu ina fatan gane da haka wannan aure haramtacce ne wala yajuzu nikah wala yajuzu nikahul mut'a auren mut'a baya halatta wa huwa nikahu ila ajalin shine aure temporary marriage wato aure ne zuwa wani dan lokaci wa yufsaku wannan auren ana bata shi ne qabalal bina'i kafin a tare da matar wa ba'dahu kai ko bayan an tare da ita bila dalakin ba sai an nemi ya sake ta ba da an gano wane yayi mut'a auren da ya yi auren mutu'aye da wance to kafin mata tare wajensa za a je a rusa auren za a ce wannan auren an bata shi bayan ya tare ta tare a gidansa ma sai aka gano auren mutu'a ne za a bata shi kuma ba sai an nemi saki ba wa yajibu fihi sadaqul mithl kuma wajibi ne ya bata sadakin mace irinta illa an yakuna hudaka tasmiyatun sai dai in dama kafin ayi auren ya ambaci abin da zai bata na sadaki fala hal musamma to sai a bata abin da aka ambata wa yasqutu anhu al-haddu amma ba za a yi masa haddi na zina ba wa yulhaqu bihi al-waladu sannan za a riskar masa da da in an samu ciki a wannan mutu'ar to dan sa ne wa alaiha al-iddatu sannan sakamakon rabuwar da aka yi bayan an gano to za ta yi idda kamilatan kuma idda cikakkiya kaji wajen abubuwa nawa kana hadha az-zawaju halalan fi awwal al-amr wannan auren ya kasance da halal ne a farkon musulunci kana hadhan nikah wannan auren ya kasance halalan halal ne fi awwalil amri a farkon al'amari farkon musulunci thumma nusikha sannan sai aka shafe hukuncin sa ala lisani rasulillah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hurrima sai aka haramta wannan auren na mutu'a ama khaybar shekara ta shida shekarar da aka yi yakin khaybar thumma ubiha sannan aka sake halatta shi fi fatihi makkata a fatuhu makka wa fi ami autas a kuma shekarar da aka yi yakin autas wa fi ami autas darura haka aka sake halatta shi a cikin shekarar da aka yi yakin autas saboda larura thumma hurrima sannan daga baya kuma aka haramta shi tahriman abadiyan haramci na har abada ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama kaga an da yana ana yi shekarar khaybar aka haramta shi bukata ta sake tasowa aka sake bude kofa aka bada aka halatta shi a fatuhu makka aka kuma halatta shi aka kuma rufewa a amu autas aka sake halatta shi to daga nan kuma sai aka haramta wannan aure na mutu'a ainihin wato har abada ila yawmil qiyama ana ali bin abi talib radiyallahu anhu annahu qal an karbo daga ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda annahu qala li ibn abbas ali bin abi talib yace wa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر علي بن أبي طالب يكي تشو عبد الله بن عباس فالنبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أورا متعة أورين اللوكة كان كاني wa alluhumil humuril ahaliya kaman yanda a lokaci guda manzon Allah ya haramta ainihin wato cin naman jakin gida zamana khaybar a shekarar da aka yi yakin khaybar wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 5115 Imam Muslim hadisi na 1407 kaga sayyidina Ali radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suka ruwaito hadisan haramcin auren mutu'a wa ar-rubai' bin sabira an karbo daga ar-rubai' bin sabira anna abahu gaza ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya yi yaƙi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fata makka wanda aka yi na fato makka ƙwale ce fa'aƙamna biha mahaifinsa yake ba shi labari ce sai muka zauna a garin makka ashara wato kamsa ashara wato kwana goma sha biyar talatina kamar kwana talatin kenan baina lailatin wa yau tsakanin yini da dare yini goma sha biyar dare goma sha biyar an gane ko shine ma'ana talatin baina laila wa yau kaga an dan kwana biyu kenan a wannan garin fa azina lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fahimci sahabbansa sun bukatu zuwa ga iyalansu sai ya musu izini fi mut'atin nisa yace su yi auren mutu'a da mata yace thumma stamta'tu minha ya'ani min fatatin yace ni kaina nayi auren mutu'a da wata yarinya falam akhruj amma ban fita ba daga garin makka hatta harrama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan auren walam akhruj hatta harrama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban fita ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 1406 kaga wannan shi ma hadisin yana nuna haramcin auren mutu'a wa fi lafazin a wani lafazin yace fa kunna fa kunna ma'ana thalathan matan nan sun kasance tare da mu tsawon kwana uku muna wannan auren mutu'ar da su thumma amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi firaqihinna sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu rabu da su wannan shi ma almasdaru sabiq wato hadithin muslim na 1406 to duk kaga waɗannan suna hadisan suna ainihin wato lafuzan su suna nuna ainihin wato haramcin auren mutu'a وفي لفظ أو لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمر تيمو بالمتعة دين أورا متعة عام الفتح شكرا دا أكي فتح مكة حين دخلنا مكة لوكا سند مكة شقو غرم مكة ثم لم نخرج منها سننبا مفتدى غشكين غرم مكة بحتى نهانا عنها har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wannan aure na ainihin wato mut'a وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال يتي رخص رسول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس الشكر دا أكي أوطاس عام أوطاس منزل الله صلى الله عليه وسلم يا سسوتا منا في المتعة نين أورا متعة ثلاثا سواء كوانا أكو ثم نهى عنها سنسي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا وانا حديث مسلم جنان حديث ندبو دير دريهو دير بيار wa qad khafiya hadha al-hukm duk da cewa wannan hukunci na haramcin auren mutu'a ya boyo ala ba'd sahabati ga wasu cikin sahabbai wasu cikin sahabbai wannan hukuncin ya boye musu sun san dai an halatta auren mutu'a amma ba su samu labari ko ilimin haramta shi a cikin waɗannan hadisan bai zo musu ba da haka sai zamto wannan hukuncin na haramta auren mutu'a har abada ya boyo ga wasu cikin sahabbai fa'amilu bihi don haka suka ci gaba da aiki da wannan mutu'a din ma'ana suka ci gaba da yin auren mutu'a hatta na hahum amirul mumini na umar radiyallahu an har sai da amirul mumini na umar bin khattab radiyallahu anhu ya hana ainihin wato wannan aure qala jabir bin abdullah jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa kunna nastamti'u bil qabdati min at-tamr wad daqiq al ayyama ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullahi ce mun kasance muna yin auren mutu'a bil qabdati min at-tamr da damqa guda ta dabino ka damqa guda ta dabino in ka ba mace shikenan shine sadakinta sai ayi auren mutu'a wa daqiq yace mukan dauki gari ko garin alkama ko abun nan mu bayar a matsayin sadaki sai mu auren mutu'a da mace al ayyama tsawon wasu kwanaki ala ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakarin haka abin ya ci gaba har zamanin sayyidina abubakar kaga tun zamanin annabi aka hana amma su ba su samu labari ba ilimin bai zo musu ba da haka suna ta yin auren mutu'assu har annabi ya bar duniya sayyidina abubakar ya zama khalifa shi ma ainihin wato suna ta yi hatta naha anhu umar har sai da sayyidina umar ya hana fi sha'ani amr bin al-huray game da al'amarin sahabi amr bin huray domin shine wanda aka ce yayi auren mutu'a kafin su rabu ma ciki ya shiga to daga nan ne sayyidina Umar ya samu labarin ashe har yanzu mutu'an nan ana nan wasu ba su samu labarin an hana ba suna yi to shine sai ya sake yayatawa da kuzuzuta cewa lalle wannan aure haramtacce ne ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana habrul umma Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma babban malami na wannan al'umma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya kasance mimman khafiya alaihi hadal hukumu yana cikin wanda wannan hukunci na auren mutu'a ya boyi gare shi ka duba gashi dai bujumin malami cikin sahabbai wannan yana nuna maka wato ba za ka samu wanda za a ce shi komai ya sani ba ya kewaye komai da sani ina fata an gane yawwa gashi kaga dai hukunci ne ka ji hadisai wajen guda nawa daga Aliyu daga Rabi daga waye daga waye da an rawaito hadisan ga su mun karanta amma duk wannan bayani da ake yi habrul umma ba shi da masaniya fa kana yufti bihi da haka shi an tambaye shi yana bada fatawa inda darurati amma yana cewa akwai larura in aka tambaye shi shin ya Abdullahi bin Abbas mutum zai iya yin auren mutaye ce in akwai larura babu laifi idan mutum ya shiga cikin takura ya ga zai fada zina ko ba shi da wato ba zai samu damar yin aure ba cikakken aure sai auren mutu'a wannan abdullahi dan umar yana bada wannan fatawa qala abu hamza abu hamza ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa sami'tu ibn abbasan yus'al yace naji abdullahi dan abbas ana tambayarsa an mutu'atin nisa game da auren mutu'a farakhasa sai naji yayi sassauci cewa a iya yi fa qala lahu maulan lahu sai wani bararren bawansa kai samitu a wato ba abu hamzan ne ɗalibin ba wannan bararren bawan nake so in ce faƙala lahu maula lahu sai wani bararren bawansa yake ce masa inna ma zalika fil hali shadid wa fi qillatin nisa aw nahwihi sai wannan bararren bawan abdullahi dan abbas sai yake ce masa inna ma zalika fil hali shadid amma fa auren mutu'ar da kake cewa ya halatta ka sassauta a halin tsanani ko wa fin nisa'i ƙilla kuma inda ake da ƙarancin mata ko au na hawahu ko wani abu mai kama da haka faƙala ibn abbas na'am abdullahi dan abbas ya ce eh an gane ko ma'ana da shi abdullahi dan abbas ya bada fatawar cewa a iya yin auren muta sai wannan bararren bawan sai ce amma ana iya yin auren muta idan babu mata sosai akwai ƙarancin mata ko sannan kuma ya zamana ainihin wato ana cikin wani hali na tsanani ko sai ce eh kaga dama a can baya an ce yana bada fatawar in akwai larura to shine anan dan larura ta kuma fitowa to shine sai shi wannan maulan nasa ya ce masa to wannan fatawar a buɗe take ko kuma sai akwai condition sai ce a akwai condition condition din shine ya zama a cikin hali wato tsanan wato a cikin halin tsanani sannan kuma a lokacin da matan suka zamanto sun yi karanci ina fatan gane wani hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 5116 fa kullu ahadin la yumkinu an yuhida bi jami'i ahkami shari'a wannan kaga magana da muke karantawa ta abdullahi dan abbas ta nuna maka babu wani wanda zai iya yiwa a ce ya kewaye dukkan hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da sani ba wanda za a ce shi kawai ya sani game da shari'a والحجة بتحريم المتعة على لسان رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم wato hujjar haramta auren mut'a takan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahariman abadiyan haramci na har abada qa'ima yana nan daren dam kasantuwar Abdullahi dan Abbas yana bada fatawa saboda ilimin bai je masa ba wannan ba zai zama hujja ba tunda manzon Allah ya haramta to haramcin yana nan daren dam وهي الحجة على الناس كما حجة ne akan mutane وعنها يسأل كما akan ta za a yi wa mutane tambaya wallahu alhadi ila ila siratil mustaqim Allah shine mai shiryawa zuwa tafarki madaidaici wala ya hataju nikahul mut'ati ila talaqin sannan shi auren mutu'a baya buƙatar saki li'annahu batilun dan dama ɓataccen aure ne da kan an gano shi kawai rushe shi ake babu buƙatar cewa sai an rubuta wa mace saki babu buƙatar saki wa inna ma yufarraqu bainahuma kawai da an gano raba tsakanin su zai ka ba taqaddama fi hadisi sabra kamar yadda ya gabata a cikin hadisin sabra radiyallahu anhu wata'taddu ba'da firaqihima iddata talaqin sannan ita macen da aka yi auren mutu'a da ita to za ta yi idda bayan bayan raba su kuma idda irin ta saki ma'ana za ta yi ainihin wato jini uku kenan fa in sammalaha sadaqan idan ya ambaci sadakin da zai bata wajaba alai wajibi ne akan sa ya bata wa illa in kuma bai ambaci sadakin ba falaha sadaqul mithli to sai a bata sadakin tamkarta ma'ana sai a bata sadakin mace irinta kamilan cikakke gaira mankusin babu ragi wa in hamalat in ku a wannan auren mutu'a ta samu ciki lahika bihil waladu ɗansa ne wa yadra'ul hadda an nakihil mutu'a sannan za a tunkuɗe haddi daga wanda ya auren mutu'a bi shubuhatin saboda akwai shubuha zai iya cewa ai shi ma ya ce to ai bai san hadisan da suka ce an haramta din ba to tunda akwai shubuha shubuhar shine aure ne da amma daga bayan musulunci ya rushe shi kuma aure ne wanda an halatta shi ya kai wajen sa'o kaji an halatta shi ama a khaibar an halatta shi amal fati an halatta shi ama autas kaga a halatta a haramta a halatta a haramta a halatta a haramta har sai daga ƙarshe aka haramta har abada to idan wani ya zamto ya san an halatta amma bai san hadisan da suka haramta ba a ƙarƙashin haka sai je aure to dai na farko za a raba auren sannan na biyu za a bata sadakinta cikakke sannan na uku za ta yi idda cikakkiya sannan na hudu kuma in ta samu ciki ɗansa ne sannan na biyar ba za a yi masa haddin zina ba kun fahimci wannan yawa bi shubuhatin saboda akwai shubuha fa in qamat alaihi albayyinatu uzziba wa in qamat alaihi alhujja kai fa in qamat alaihi alhujjatu uzzira ko amma idan an tsayan masa da hujja sai kuma ya yi uzira ba shi da wani uzuri ya zama babu wani uzuri na fata an gane an riga da ya yi bisa rashin sani sai aka zo aka kafa masa hujja cewa to auren nan gashi gashi gashi aka an yi mai bayani sai kuma aka samu ya sake yi to kaga yanzu ya an riga hujja ta tsayo a kansa yanzu kuma za a iya hukunta shi hurmatu nikahil mu'tadda aure na uku wanda musulunci ya haramta shine wato a wato haramcin auren wadda take cikin idda duk matar da take cikin idda to an haramta ainihin wato a aure ta mafhum wala yajuzu nikahun wala yajuzu nikahu fil idda aure a cikin idda baya halatta sawa'un kanat iddatu wafatin iddan nan ta rasuwa ce ma'ana ta kaba au talakin ko kuma idda ce ta saki wa ya ta'abbadu taharimu fihi haramci na har abada yana tabbata a cikin aure a idda bil wadai in dai mutum ya sadu da matar fil iddati tana idda au ba'da ha koda kuma bayan ta gama idda an yi auren kafin ta gama idda ya sadu da ita kuma ko kuma an yi auren sannan kuma daga baya ta gama idda sannan ya sadu da ita diddai wannan auren za a bata shi kuma haramcin aure a tsakankaninsu haramci ne na har abada wa ya harumu tasrihu bil khidbati fil idda an haramta fitowa karara da neman auren mace tana cikin idda sai dai yan wasu alamomi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun an gane ko to wannan babu laifi za a iya za a iya yin inkiya haka yan alamomi wannan ba komai amma dai baro-baro mutum ya ce mata zai aure ta ko su kama neman aure tana idda haramun ne wata aridu bil qaulil ma'ruf mubahun amma jirwaye da kamar wanka ta hanyar fadar abin da yake sananne a shari'a wannan ya halatta an gane ko mithlu misali an ya kula ya ce inni fiki la ragibun wallahi kina burge ni an gane ko ai kawai ce ya tana burge shi ba cewa ya zai aure ta ba cewa ya ce amma wallahi kina burge ni wallahi shine in ne fiki la ragibun ina ba ta gane kenan kawai iya nan ya tsaya to al-mu'tadda la yajuzu tasrihu bi khidmatiha matar da take cikin idda har yanzu akwai yiwuwar ma har yanzu matar wancan mijin ne da ya sake ta kamar yadda muka karanta satin da ya wuce shi yasa a lokacin kan ta gama idda an yace ya mai da ita ba sai an sake sabon daurin aure ba dan ka san har yanzu da igiya a kanta an gane ko to shi yasa malai yake cewa al-mu'tadda matar da take idda la yajuzu tasrihu wato fitowa ƙarara bi khidbata da neman aurenta baya halatta walakin yajuzu lahu ta'rid sai dai yana halatta yayi mata jirwaye da kaman wanka bi ragabatihi fiha wato ta hanyar nuna kwadayinsa da aurenta qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa babu wani laifi akan ku game da abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi wajen neman auren mace ko neman auren mata, au akanantum ko kuma abin da kuka ɓoye fi anfusikum a cikin zuciyarku. Babu laifi wani za ga yana so amma tun da ya san tana da idda sai ya ɓoye a zuciyarsa bai faɗa ba. An gane ku? Au akanantum fi anfusikum alimallahu Allah ya sani annakum satadhkurunahunna za ku zo ku dinga magana su. Allah ya sani cewa za ku zo ku ambace su za ku dinga maganar su. walakin sai dai duk da haka la tuwa'iduhunna kar ku yi alƙawarin za ku aure su sirran a ɓoye illa an taqulu qawlan ma'rufa amma babu laifi idan za ku faɗi wata magana wadda take sananniya a shari'a kamar wadda malam ya bada misali wallahi kina burge ni amma fa wallahi kin yi irin irin na yan zamani ko eh yawa kin yi wannan kaga duk shine inni fiki laragibun ayi me wannan shi ma ta'arid ne shi ma wannan wai kamar misali mutum ya ce mace tana idda ya ce da Allah in ta gama idda ta sanar da shi wannan za mu sa shi a cikin tasrih ko kuma a ta'arid ne ta'arid ne yawwa kasantuwar ya nema wani sa dai neman ne ta gaya masa me to ai ya nuna yana so ba laifi ba ne ya nuna zai aure ta aka hana an fahimta ya nuna yana son ta ai ba shi aka hana ba ko ya nuna zai aure ta shi aka hana baka saki ba dai kenan an gane bambancin at-tasrih da at-ta'rib yanzu kaman wanda na bada misali kaman wanda ya faɗa inni fiki la ragibun gaskiya kin yi an gane ko mata nawa ne suka yi da aurensu mutum ya yi to ko kuwa saboda haka kaga wannan ita ma ta san dai kamar dai ko yana son ta ne amma ba ta tabbatar ba to wani shi abin da ake so kenan a tarid kenan na'am wani kuma za ga yana kyautata mata misali eh yana kyautata mata misali dan dinga aika mata da yake kyauta haka ko ta fito za ta fita unguwa ya aika mata da kudin mota ya ce gashi a hau mota ko yawa to kaga duk wannan wani lokaci ana dan yin ihsani ne da kyauta amma dai ba wani abu ya ce ba wala ta'zimu uqdatan nikah kar ku kudurce wato daura aure da su hatta ya bulugal kitabu ajala har sai lokacin gama iddarsu ko kuma gama takabarsu ya kai wa'alamu ku sani anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum Allah yana sane da abin da ke cikin zukatanku fahdharuhu ku kiyaye shi kaji ko Allah ya san abin da ke cikin zukatanku fahdharuhu ku kiyaye shi wa'alamu ku sani anna Allah ghafurun Allah mai gafara ne halimun kuma mai haƙuri ne qala ibn abbas radiyallahu an abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace yaqulu inni uridu tazwij wala wajidtu an yus an yuyassara li mar'atan salihah wai yana kawo magana ta'arid shi ma sai ce mutum zai iya cewa inni uridu tazwij ya ce ya dinga cewa to Allah aure nake so ne an gane wannan shi ma ta'arid ne na'am na'am shi Umar me yace in kin gama idda ki sanar da ni wannan shi kuma yace aure yake so wanne fi zama tasiri tsakanin waɗannan guda biyu wanne fi zama tasiri eh
bukata aure ita ma ba za ta tare da ita za a yi auren ba za ta zata ko da wani ne kaga ta zo da magana shi Abdullahi dan Abbas ya ce inni uridu tazwij yana cikin ta'arid mutum ya ce wallahi kin ga inni uridu hakika ina son zan yi aure ko kuma lawajittu an yuyassara liya liya liyamra'atan salihah ina burin Allah ta'ala ya yassare min samun mace ta kirki na'am in ya kara da kamata kaga yayi tasrih kenan eh ina ina wato lawajittu ina matukar burin an yi yassara li a hore min imra'atan saliha wata mace mai kirki eh ina ta fata da addu'ar Allah ya hore min in samu mace ta gari ita ce wata ce daban dai kaga Abdullahi dan Abbas ya ce wannan shi ma ainihin wato at-ta'rid ne amin amin sai mu tashi wa min mafasid khidmatil mu'tadda insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am